أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من خل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi ga shi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna subdu 26 ga wata na Ramadan hijira shekara 1442 wanda ya dace da takwas ga watan biyar shekara 2021 a yan uwa a darasin da ya gabata muna cikin mun kawo ƙarshen sota safat yanzu za mu tashi yau harkon sota san insha Allah harkon kad za mu tashi insha Allah kayan nan akwai tambaya biyu da na samu ɗaya cewa mace ce mijinta yana da ƙaramin ƙarni ita kuma tana da babban ƙarni abin ki ne juyi to wai maganar zakatul fitr mijin ba shi da hali za ta iya hudda mishi ta hudda ma kanta eh za ta iya abin da yake ba wajibi ba ne ba a kanta amma wani ma ba matar shi ba wani ma zai iya ba mutum ya hudda Allah hudda mishi balle ma za ta hudda duka ta hutan ta hutan an hudda ya yi tana iya yi sai tambaya ta cewa ya raka a biyu idan wata fa'ida ce a yi raka a biyu bayan raka a biyu a duka a sujada a karanta la'ila illa an ka suka hana ka inni kuntu min zalimin kawa arba'in da ɗaya yan wannan abin suna yada shi kwarai amma a gaskiyar magana ba shi da inganci ita karan kanta addu'a ta tabbata addu'a ce mai istijaba ita addu'ar ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan ya tabbata ta cikin turmizi manzo Allah ke mata suna shugaban addu'a dan wata rana kamar da yana ga ubayi ne yace suna ta da manzo Allah cikin masallaci yace masahabbai zan gaya muku shugaban addu'a yace ga da hira to wani lokaci ana ci ana hira sai annabi ya da mai huta sai ubai sai bai da buga kawai kuma addini annabi sai akwai na ba ana da magana yace lafiya ba yace rasulullahi ka hako ko magana ta shugaban addu'a kuma ka kyale ba ka ida ba yace a kana ne addu'a ma'ana zinnun addu'a ma abucin ki annabi yunus yace babu wani bawa da zai roki Allah kan wata bukata bayan kan tauna addu'a sai Allah ya amsa mishi sun sunan tilmizi a farwa ta inganta kuma kenan ita addu'a kanta addu'a ce mai istijabar addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da abin da ka sa gaba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yawan yin ta bayan ka karanta ta ka ga mu Allah bukatar ka to amma tsarin yin ta a sujada raka'a kawa kaza wani ba da inganci kuma ba shi kade ba duk addu'a da zaka ji an ce maka ka karanta aya kaza ko sura kaza a cikin sujada bata inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta manzo Allah kada'an ya hana cewa yayi magana nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida haka abu raki cewa nahani khalili an aqra alqur'ana raki'an aw sajida shi annabi yace an hana ni in karanta qur'ani a ruku'i ko sujada wanda ce baka wata abu su siya ko to ya abu raki cewa masoyina na sallama ya hana in karanta qur'ani a ruku'i ko sujada da haka duk abu da kama karanta domin wannan hatta cikin ta Qur'ani hatta yin rabanoni hatta rabanoni cikin munayi shar'iyya ka su cewa hatta rabanoni Qur'ani in dai Qur'ani ne bai halitta a karanta a sujada a karanta a wata hiya sauran wurare amma a sujada ba karanta Qur'ani saboda annabi da sahabbai suna ibara ɗaukar Qur'ani ko da aya ɗaya tana da sunan alƙur'ani wannan ana ma sunan wannan gaba da mushaf an ce mushaf musa amma ta qur'ani aya da mashi qur'ani dan manzo Allah zai ce daren jiya an sauka man da qur'ani ne kai ko sura kinan qur'ani ta qur'ani duka juz'in ba qur'ani ina ce maka ba ayi da qur'ani to ba ayi da aya an shi shi da magana qur'an ta kenan wannan babu sallah da zai ga manzo Allah ayi ta karanta wannan addu'a a ruku'a sujada a amma ita addu'a karan kanta addu'a ta dan biyan bukata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin amma a sujada ba karanta ta sauran rabin ba su gaske magana wallawa sai farkon sura so ta sata da rama bismillah bismillahir rahmanir rahim صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص نعم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر الله سبحانه وتعالى bayan harfin disad daya daga cikin harfofi na rubutun ƙur'ani wato nun ko sad alif lamim wannan dai tana cikin layi guda Allah subhanahu wataala kada ya san hakikanin ma'anar wannan kalmomi da suke cikin farkon surori irin wannan Allah ya rantsuwa da alqur'ani wal qur'ani da zikr dan wa Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da komai da abin da yaso mu ne ba ma rantsuwa da komai sai Allah daga cikin rantsuwa yan muna magana rantsuwa da alkur'ani ya tabbata a sunna a cikin magabata akwai masu ganin ana iya rantsuwa da alkur'ani ganin iya daga cikin sufa ta Allah kalamun lahi kamar ibn mas'ud ya ka haka kai malu bayhaqi cikin abin shi turku ya ka magana ka ta albani tabbata da ingancin mas'alar rantsuwa da alkur'ani rantsuwa ce munakada kai a rantsuwa alkur'ani illa yan wa nan mas'alar da muke anan rantsuwa da qur'ani mu anan bata ma da matsala irin wannan sabani kan shi to munan za ka qur'ani da baka tsoro aje shi a gaban ka a ce ka rantsa alqur'ani amma ga dai lafazin da kake cewa ta kake billahi allazi la ilaha illa huwa duk gidan alƙalli haka ake cewa ba ta rantsa qur'ani ta kake billahi allazi la ilaha illa huwa kaza kina nan ka gaba mun qur'ani kun qur'ani an kawo shi gaban ka ne ka yi tsoro eh akwai mutanen su Qur'ani a gaban su tsoro tabbas na ji na kama misali mutum ya Qur'ani a gaban shi kwarai iya tsoron abun shi ne cikawa da a baka tsoro kai tsoro abun amma ran tsoye ana zuwa da Qur'ani ne ina maka misali mutumin da aka zo da shi a Niamey ne aka yi wani wata rigima tsakanin wasu mutanen kasar waje ta ba shi kuɗi ya jayar ɗan adam kenan kullum gabata ba ta ba shi ba aka yi ta sama ƙasa ko aka da gidan juya ka taɓa layi kun da shi ba kuma ta gudunwa ya ce a zuwa jan sosan salami asali na zo wajen wani neman gani umar sama'il muna muna muna hira da shi yana ga ta shigo ta tana raba kuɗi a buru na ce mana kuma wani mai ana raba kuɗi a buru kai ka ce mun ga abin da ya kana wannan baiwar Allah da ka gani ta zo ta ba wani jari cikin yan uwanta suka zo daga garin su yanzu ya kai ce ta sama da bashi ba shi ne aka ta rigima a justice aka turo mu sunan shi ne muka je a je na a yi ƙur'ani ko ba ta ba shi ba aka je ya yi alwala aka shiga ƙur'ani aka shiga aka shiga masallaci aka zamna aka ƙur'ani aka aje zai rufe da shi wani ba ƙur'ani ta bani wallahi za ka ta bari aka ta shara'a aka ta shara'a din dudu ya san abin da kai da kai kai mun zuwa Allah kurum abin da kai ne yarda ta da shi ko ta ba shi ba wallahi ta kullun da ya ga an zo an zo na an zo alwala ya alwala zo zamna aka zamna dangaga zamna kurum ya shuru sai ta bani gidan ne ba shi kenan kuma kuna kusurwa ya je gidan ya kawo su ka kusa ya bata shi ne take raba ta take raba horin ciki take raba kudin wata abu kina ta kaice rantsuwa da qur'ani akwai ta amma ko ta kar da qur'ani ba ba kai laifi ba to amma kullum duk irin shubha rantsuwa ta billahi da la ilaha wa ta zama kace da babu sabani kan ta gaskiya magana wallahi wala to Allah ya rantsuwa da komai abin da yake Allah ya rantsuwa da alqur'ani da zikir Qur'ani ma abucin da littafi yake cike da zikiri ma'ana da da wa'azuwa da galgadi wasu na cewa azzikir ya dauka mana asharaf wanda yake da daukaka ga wanda imani da shi tunda ko wanda yake akwai shi bal alladhina kafaru fi izzatin wa shqa yanzu ne Qur'ani duk da matsayin shi Qur'ani da yake cike da galgadi da wa'azi da daukaka amma duk da haka kafirai butulu suna cikin izza girman kai kamar su da saba ma gaskiya duk da wannan Qur'ani sai mana ba su yi ba imani suna girman kai game da mun Qur'ani kuma suna masu saba ma gaskiya Allah ta kam ahlakana min qablihim min qarn wannan ba sa tunani nawa mana da yawa Allah ce muka halakar kafin su mutane maka mutane maka ne kafin su nawa muka halakar da al'ummomi wanda aka yi ta kai tai sai bayan azaba ta zo Allah ce fanadau wala tahina manas sun yi kira lokacin da lokacin kira ya huce sun nemi koma ga Allah da nadama bayan azaba ta zo ina lokaci ya wuce kenan ku ka yin yazo kayan azaba ta zo ku tuba koma ga Allah magana kenan Allah ta bike mu da koma zuwa gare shi ci gaba wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kazzab أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب
Allah ce wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wai kahurai suna mamaki wani mai galgadi daga cikinsu ya zo wani sun san shi mutum ne kamar su a ce kuma wai mai wa'azi ne Allah ya kunshi kan wannan suka yi mamaki kan wannan al'amari cewa mai gargaɗi daga cikinsu a bashirar ne hadunana mutum ɗan ƙonmu zai da mu wannan magana wa ƙadar kafiru na haza sahirun kaza don haka suka ce shi wannan mana muhammad kurin matsahi ne kuma matsalici kurin ƙyale shi me za su cika magana cewa matsahi ne kuma ba gaskiya ba ne ba cewa aja alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un duk shi abin da yake so ya kai kawo a mai da ilaha daya duk da koma daya nan cikin asbabun nuzul mushrikai sai su Abu Jahl da sauran su Asb bin Wa'id sai mai duka wurin Makka ayi shawara an ta yi aski ana Abu Talib Abu Talib cewa gaskiyar magana wannan dan dan uwa naka ka kame mana daga abin da yake iya zagin abin bautar mu iya bata addinin mu abin ya kai mana karo ka hana shi ya wasa kowa ya harkar shi ya tashi mai tamu ya wasa ɓata abin bautan mu kowa ya nashi manzala ya iske abu ɗalib ya iske da kan sarrafa mace ya muhammad ga jama'a kanan sun zo da jajenka kan kana kaza kaza kaza kaza kaza ya ce ya yi wanda ka gaya musu akwai ta kalma guda zan gaya musu in suka yi wannan kalma larabawa duk za su yi da'a gare su za su zo ƙarƙashin su kuma duniya da wasu biyayya za su samu jagoranci kalma ɗaya su wadda sai zai ce kun ji abin da ɗan na ya ce zai ce kalma ɗaya bi ashirin amsa da har goma mu zan hudu goma ba dai goma mu hudu wacce ta bace ba ɗaya goma zan hudu kalma ɗaya ba ita ya gaya wani kalma goma zan hudu sai hutu suna zaune kan abin da suke nema cikin abin da ku yi kalmar ɗaya ta ƙudu la ilaha illallah ku yi wannan kalmar kurin ta ishe shi ne ana aka fara maganar aja'ala al'aliha ta ilahan wahida yanzu a mai da ilaha ilaha ɗaya duk wani an bata gaba da a rushe take nan da a rushe lata da uzza da malata da duk wani kuma ka gini ka ga nan aikace kenan da yawa daga cikin mushrikan warko sun yi musulmi wasu masu da aure sun ci a yanzu sannan ma na kalmar la ilaha illallah me yasa ake wannan magana yan waka zaka mamaki a ce maka mushriki na da na koreshawa yayi wani a yanzu mai kalmar shahada bai san ma'anarta ba dan kaga su da ce ku ce la ilaha illallah sunan da kun ce la ilaha illallah to duk wani hanyar biyan bukata duk wani ba dogara ba rantsuwa ba komi Qur'an koma ga Allah kadai la Allah wani kadai to yanzu nawa suke kalmar la ilaha illallah suna kiran roƙa ilu haka ta ya ilu dam da ya ilu ya kalmar la ilaha illallah ya sa na ba a gindi zai mai kariya daga bala'i kau dabara shashatau yi bugu kuma shi ya kalmar la ilaha illallah amma zauna bai sa a gindi shi ban zai mai wannan kariya ba Allah ba kaga shi wannan ayyukan wanda Allah shi wannan ya fahimci wannan kalmar kuwa kashi kenan ta kenan bai fahimce ta ba dan wanda duk wanda ya kalmar la ilaha illallah ya san komai Allah ne ruwa an kare ba ka rantsuwa da komi ba ka duk wani hanyar biyan bukata ba a kiran kowa sai Allah ma kai musulmi a wajen musulmi iya kiran Allah iya kiran dam da yayiru jabar yayiru kaga sam sam kurin kalmar fadin take bisa min sa ga wannan to su suna jin haka sun sani sare daga sun ce la ilaha illallah to duk an rushe ne kuma an fasa gaba daya shi suka ce aja alal alihata ilahan wahida shin za a mai da ilaha daya in haza da shirya wannan gaskiya akwai mamaki wasu na cewa ai abin bautar wajen nawa duk hanzu shuru abin kuma a ci abin da ɗaya hanya ɗaya suna ga talaka shi ne ina ga asibir wa'in na cikin wannan ina ga ruwa tana da ɗan dangane zuwa ga malamai sanadi cewa ya ce shi abin bautar goma gani shi a shi bakwai bakwai ce ɗaya shidda a ƙasa ɗaya sama shidda na ce tunzu wane na ce wane idan kana neman abinci wake wake tambaya ce na sama an kana an kana da matsala ne sama ko mai waje maka ko mace na sama sama ita ce su wannan wa yace ka yarda da duk na sama zai baka ci da komi amma kuma ka gama shi da wasu na kasa guda shinta kaje su za akwai Allah amma su suna gama wannan abu ne wai hanya ce ta biyan bukata da gaugawa kamar an zai ga mutum ya kira irin wannan aljanu iya kiran wani ruhani iya kiran wani abu daban wai hanya ce su a wajen su ka san biyan bukata yan wa'an ba rashin fahimta ba ka zama musulmi ya je wajen wani sunan malami ya ce ka kira aljani ko zai gama kada aljani balle mata yan uwa babu musulmi irin mata wallahi za ta gidan wani biyan bukata ta kashe wajen minta za ta ko malami ne zai ce sai ya neme ta kuma ta nawa wai abin ya neme ta ta yi zina Allah wallahi akwai mai yaudara mai yaudara sunan musulunci suna wani ajin wallahi suna neman mata mutane a kauna mu da yaudara wallahi kuma suna addini wai kuma biyan bukata ake nema wani ala zuwa mai zuwa irin wani mutum biyan bukata ta mishi wani masu sanin kalmar shahada babu mun haka muna cikin kwarai jahilta kalmar imani lalin wa a karatu a wayar mutane kai su gane ma'ana kalmar la ilaha illallah kalma ce mai girma mai muhimmanci amma mutum zai iya faɗin ta bisa ma'anarta ba kuma wallahi ba ta kare ka dan ka haɗe a baka san ma'anarta ba ai ba ta ma'anar komai dole ka san ma'anarta ka yi ta aikace Allah taimake mu su dai sun ce أجعل الآلهة إلها واحدة سنزاء ميدا إله يقوم لا إن هذا لشيء عجاب وانا تذكية أبو مامكي وانطلق الملأ منهم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب to yanzu ga sunan dai a zamne ana jiran kalma da za a yi ta a samu jagoranci da ci gaba ya ce fice kalmar la ilaha illallah sun gona ba ta yi wa a mai da ilaha ɗaya da sai da ba don haka wan talaka da mala'u minhuma sai wannan jama'a daga cikin mushrikai sai aka tashi daga wannan mazamini na jiran wannan kalma aka wace animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad sai ku tashi za mu tafi ku tashi ku tashi mu tafi eh ku tashi mu tafi ku yi hakuri mu ci gaba da hakuri akan abubuwan bautar da magada kur mu je mu ga mu kyale shi ko kyale shi kenan wannan bai wasa ba shi bai wasa ba kenan wannan kalmar da ya kawo kenan ba magana ya wasa dan haka mu tafi mu ci gaba da hakuri akan bautar mu ta abin magada kuma suka ce inna hada la shay'un rad wannan mutumin wata manufa ce daban wani abu daban ake nufi ba gaskiya wace ba akwai wata manufa kan wannan magana domin wani abin da yake hodi ila kadai ba ko kira ko Allah kadai ma sami'na bi hada fil malakal akhirah ba mu taba jin wannan magana ba an ce na addinin karshe hatta a nasarancin ana kiran Isa ko suna kiran Uzair suna to za ka ce kuma kai kace ba kiran kowa ya Allah dan san san kenan su ma kirista suna da kiran wani suna kiran Isa kenan ba mu taɓa jin wannan magana ba ma'ana ce na addinin ƙarshe maka ce nasara ko wajen uwansu ba mu taɓa jin magana ba a ce ilaha ɗaya shi zai ka sabuwa kenan aka ce don haka in hada illa ƙasila tunda ba su taɓa ji ba da haka yawan magana kurin ba wani abu ana magana illa kurin ƙirƙirar ƙarya ce kurin ƙirƙira kurin ba gaskiya ba ne suka ce a unzila alaihi zikirin min bayanina yanzu a cikinmu duk irin wannan an za a kuma wai ce wai shi aka ba wahayi shi Allah mai wahayi kana cikin mutane da mu da kai musa ka tare kace kai Allah maka wahayi bal hum fi shakkin min zikr Allah ce wannan kurin dai magana ba ta inkara sun kawo bace ba kurin suna kokonto ne kan wannan alqur'ani Allah ce bal lamma zuqu azab kuma dai magana magana shakka ma kan sakarwa gaba daya dalilin wannan inkarin Allah ce dan har yanzu bisu ɗanɗane ba azabar da ake hudu shi ta suke rushe kantaka inda ta zo da su ba eh ci gaba أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب Allah ya ce am indahum khaza'inu rahmatu rabbi al-aziz al-wahhab shin wai wannan mutane da suke cewa ya za a yi Muhammad a mai wahayi suna kamar ya za kamar shi a ce an mai aike sai suka iya a tawashin wai su suka mallaki taskar rahama ta ubangiji abin al'aziz al-wahab Allah mabuwayi mai kyauta su suke da mulki amma an ku shi mai gaji Allah ya so zabe shi ba shi wannan me magana ce bai wa kaman shi dan shi yawa dan kuma su kula suwa dan suna kace kamar manzo Allah kamar ta ba in ma ko a gidayi sai da ku suwan suwan suna ka manzo Allah bai da tantanta ne sako nan ga manyan mutane a dashi shi suke magana kan shi to na rahama ce ta ubangiji shi ma ba ta da wani kuke so ba kace jundun ma hunalika mahzumul azab na jundun ma hunalika cewa wannan Allah ce wata runduna ce daga cikin wannan ke wannan jama'a suna daga cikin kungiyoyi ko rundunoni da sauran rundunoni wanda Allah halaka da irin su kiran kasu da mai ka diyo suna cikin wanda Allah zai kai tabbas sai Allah ce gaba كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد نعم وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب
am lahum mulku samawati wal ard alaka ko su suke da mallaka eh mallaki ashe am lahum mulku samawati wal ard ko su suka mallaki suke da mulkin samai da kasai wa ma bainahuma haka su suke da mulki abin da ke tsakanin sama da ƙasa fara ta kufi asbab me ta balta me ta kufi asbab in has to su hau sama su zo da wani abu daban wanda ba naka ba su hau su sai su kawo mu shi ne kakan jundun mamalaka wannan tana da cikin ƙungiyoyi daga cikin ƙungiyoyin kaburai irin wanda Allah yake mana mana Allah Allah ya karya su ba su da ba kansu Allah ya ce kadzabat qablahum qaum nuhin wa ad wa fir'aun tul awtad yanzu kuma Allah zai kawo mana tunatarwa na al'ummomi da dama da ya gama da su kan irin wannan gardama ko jayayya da manzannin Allah yace kahin wannan ma na Quraysh ai akwai al'ummomi suka karyatar da manzannin Allah ita qaumu nuhi mutanen nuhu wa ad da adawa mutanen hud wa fir'aun zul awtad haka nan fir'aun ma abucin tirki na alwatan fir'aun iya da turaku da yake yi an ga shagal ta saba ka irmi an ka saba mishi a baka shi amma azaba cikin tirki kenan ina kama magana da fir'aun mai taraku mai tarkuna na azaba wa samud wa qaum lut wa ashabul aika ulaka al-ahzab aka aka ahlakar da da samudawa da mutanen lut da ashabul aikata da mutanen annabi shu'aib wanda ke cikin wani kurmi wani sarkin kurmi to ulaika ashabu irin duk irin wannan kungiyoyi in kullum illa kadzaba su wani kungiyoyin da aka jero mutanen nu mutanen da adawa da mutanen fir'auna da samudawa da mutanen lut da mutanen aika duk wannan kungiyoyi kowanne ya tsayatar da manzannin Allah dan ta hukumce duk wanda ya kaitar da manzan Allah guda amma ce sauran manzan ƙaryar su gaba ɗaya ta manzan Allah abu suna guda ne Allah ce sun ƙaryatar da manzanni fa haƙa iqab kuma kowanne kin bayan ƙaryatar da manzannin Allah uquba ta ta tabbata kansu Allah ya gama da mutanen Nuh ya gama da Adawa ya gama da Fir'aun ya gama da mutanen Lut haka saboda haka duk wani Allah ya gama da su to su wannan an gama da su Allah ce manzur haula وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب
ya ce wa ma yan zuru ha'ula illa sayhatan wahida ma laha min sawab to su waɗannan mutane mun ji ne yanzu labarin waɗanda suka gabata yanda Allah ya ce to su ne yanzu me suke jira Allah ce ba abin da suke jira illa sayhatan wa illa tsawa ɗaya tas ta a gama da su in ma ta kiyama wadda wannan kuma tsawa ɗaya ce ma na min fa ba mai matata mana ba a jiran komi an ka ana ana kama nan faruƙar naka taguwa in ana tatsatta ana ɗan ta an tatsa ɗan bari ta ɗan sauko kuma ya sace komawa kenan ko ba a yi jiran komi da lokaci lokaci guda ta kuma ta gama da su wa qalu rabbana suna cewa ya ubangiji mu cikin tsawon kansu ajjil lana qittana qabla dhikri musab Allah ana ta azaba azaba ina ko azaba a kata ma duniya kai kiyama ka azaba ma bai kai mu kiyama a kata a duniya ma ana masa labarin akwai azaba kaza a lahira azaba kaza azaba kaza kayan ta lahira a kawo mu a duniya mu gani su aka daga gaskiya aka azaba da gaugawa in aka mu da gaugawa azaba a kwata ta daga duniya ka musu bayan da lahira ba kai akwai tsawarin kai haka suke kenan nan manzo Allah ka haka halin manzo kun kai buri kurku isbir ala ba kullu اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب na'am yanzu nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzon shi hakuri wannan manganu da suke gaba daya isbir ta hakuri sabir ala ma yaqulun kai hakuri kan duk irin abin da suke faɗa nan kamar zaman nan kamar zaman sai an rike fashi cikin wani magana ilgidin su kullum kai hakuri kullum yanzu Allah ya ce wazkur abdana daud kuma ka ba mutane labarin bawon Dawud zal'aib ma'abucin ƙarfi innahu awwab Dawud bawa ne mai yawan koma zuwa ga Allah ame yabo iya da ƙarfi an ce ta da ƙarfi ibada ba mai ibada magana ke ba labarin cewa a'badun nas a'badul bashar Dawud sallallahu alaihi wasallam mahi bautar mutane gaba daya annabi Dawud ne haka manzo Allah ce wanda daga cikin ce dare gaba daya yana rasu sun dare a yi barci rabin dare sun sun dare a kwanta haka yake rayuwa kuma kullum yau azumi kuma gobe a sha ruwa kuma gaya kuma a shigo a je yaƙi kuma ce lafiyar da zalaka in je yaƙi bai gudu akwai na ba ta wakasa da dawudu januta wani tsaurin mai wani mai tsaurin arne wani mai tsaurin arne mai yaƙi na dawuda a yi lokacin da ya kashe shi iya jago iya cikin mabiya ne kashe kashe januta ba shi kuɗi kai ma zama magana an annabta kashe januta ya ba dawuda matsayin cewa gwarzo da miji ne Allah ba shi ƙarfi wajen ƙarfi ƙarfi ne daga jiki kuma da ƙarfi ibada amma za shi ne kowa yawan ibada ga mulkin ga dukiyar kuma ga ibadar Allah ga mutum kenan bai ce maka mun harkokin duniya to shi da bai imani kwarai haka kenan mulki bai hana ibadar Allah inda imani dukiya ba ta hana ibadar Allah inda imani ima taimaka maka mutane rashin imani yasa imani kula da mulkin sama da Allah shi ta kenan ake barin ibadar Allah kula da dukiya sama da Allah ya sa ake barin da Allah eh amma ga hinan misali ne annabi Dawuda inda dukiya ce ko mulkin ne Allah ba shi amma kuma shi ne a gaba gaba manzo Allah bai wani shi ne abadul bashir yace ma abucin karhi kuma iya mai koma zuwa ga Allah mai Allah ya tabai wannan mishi إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
nan cewa cikin baiwa da Allah ma wannan bawa nashi Allah ce inna sakharna al-jibala ma'a mun sauƙaƙe dutsi tare da shi yusabbihuna bil ashi wal ishraq wat tayr mahshuratun kullu lahu awwab mahshuratan kullu lahu awwab Allah ce an sauƙaƙe dutsi iya tasbihi dutsi nayi tare suke haka tsuntsaye sun taru za su ma su taru su gungu iyaye suna yi tare tsuntsaye za su caka a wajen shi su ma suna shurare su ma suna yi tare tsuntsu na yi dutse na yi annabi daulu na yi haka Allah shi na baiwa eh Allah ce kullun lahu awab kowanne ya koma zuwa ga Allah kin tsuntsun ya zo da dutsen da daurikin kowanne ya koma zuwa ga Allah ana ana girma Allah kuma ana tasbih ga Allah gaba daya da tsuntsaye da dutse da annabi daulu Allah ce wa shadadna mulka mun karanta mulkin Dawud wa atinawul hikmata wa fasal akhlaq mun bashi hikima cikin mulkin shi kuma da bambanta magana ko gane magana ibn kasir na ka asarkin cewa fasal akhlaq shi fara kalmar amma ba'du bayan an bayani bayani ko za a fara magana a ce amma ba'du wannan baiwa da Allah ma wannan bawa ta wanda aka jiro mana Allah ce gaba.
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط Na'am. ‘Yan wa aya da makanta ta ƙarshe, mas'alar cewa wani mai ilimi ne ko ya da baiwa ta ilimi, wai wannan matsayi baya hana cewa wannan bawa ko a yanzu ko malami ne a ce wai shi kun bai kuskure gaba kuma cewa matsayin malami duk girman shi duk yin kuskure kuma bai bai rage mai daraja iya iya kuskure kowa yake kuma kuskuren shi bai rage mai daraja kudi a wajen Allah subhanahu wataala haka a wajen mutane masu hankali mun karanta cikin darasin wancan ne suratul anbiya na mas'ala annabi dawud da annabi suleiman duk da wannan yabo da Allah ya ma annabi dawud amma gashi nassin qur'ani an zo an yi shari'a annabi dawud ya yi shari'a amma kuma Allah ce fa fahimna suleiman ko kuma kullu atana kuma mun ilma Allah ce mu yi maka ba Suleiman fa'intar kurta na annabi Dawud yayi awai maka ba shi irin nashi fa'inta wanda sai ta uban kuma ma'ala ce kowane mun bashi annabi tawar ilimi kaga duk da mun Dawuda yayi hukunci me ya kaga kana annabi Dawud rashin hadisi ya tabbata kan haka nan wani rashin Qur'ani ta tsani kawo wani mai gona wani mai kiwo ya shigo gonar shi gona ta nana kullum ya cinye kayan gonar gaba daya dabbobin shi aka zo jin annabi dawud alaihissalam ya yi shari'a kan wannan abu annabi dawud ya yi shari'a ya kwace dabbobin da suka shiga gonar mai gona sai mai kawo mai gona shi ke shari'a ta kare to zai magana shugaba ya kare ya yi kisa sun mutu kowa har haire maganar sai ga suleiman ɗan shi ya ce ya ne aka yi suka ce kaji kaji abu na ce a mu koma aka wato ce ni gaskiya ni ni ne gani zan yi wannan abin da aka yi gani da kamata a yi shi wannan mai gona a amshe dabbobin wannan makiyayi a ba mai gona ya rika shan nono iya amfani da su shi kuma mai dabbobi a bashi gonar wani ya shirka mai ya gyara mashi in ta zo daidai inda suka cinye kai kowa mashi nashi kuma a sa dauda gari wanda shi ne daidai aka yi aiki da abin da shi mana ya kace wancan suleiman abin da annabi dawud da ya yi aka ɗauke shi aka yi ake da wani sulman da kuma waya ba da ko karba da da komi haka ya tabbata da sanar tashkil bukhari ne na maganar wasu mata ana mace bice da tsohuwa tsohuwar kai da wata yarinya da wata mai wayo tsohuwa sai suna da jarirai wuri guda a kunce sai kirkirce zo ya ɗauke na ɗaya sai aka ce ai ita tsohuwa mai wayo ta ce kurum ai wannan ɗanta ne ɗan wata ta ɗauke ƙaramar ita ba ɗan wata ta aka ɗauke shi kenan aka zo ina ga annabi dawuda ne musu hukumcin a an zo wajen annabi dawuda sulaiman ne zuci da abin da bai kamata a yi ce shi abin da bai kamata a yi allah ba shi fahimta ga abin ya ce yanzu yadda za a yi ita waccan ta gwada ma annabi dawuda magana tsohuwa iya magana da cewa kullum ɗanta ne an ba ta da ta tsohuwa sai sulaiman ya gano akwai matsala ita ku zo yanzu abin da za a yi wannan ɗan kuka shi tun ɗishin ga ku kashi ko kashe shi ko huta kaga ita uwa ba ta ci a ba tun ta san dama ɗan da zaka ɗauke ta ta shike shike shike nan to ya ta ce a a bar mata a bar mata na dangana ita ne kace a bar mata uwa na na dangana a bar shi to da mu har yake wani ba da mai dan wannan shi ce kuma kuma kuma daga kun kun ko ya gane ta tsurtsuru ta gano cewa an gano dama ƙarya take tuntun tsohuwar da ne yarinya ne ka dole fa inda Allah ke ke ga wannan dan ne Allah fa Allah kamar uban amma Allah ce kowanne an ba shi hikima da annabta haka nan mu kire mutum duk matsayin shi ai hukunci kuma ya kuskure haka mu shi ai shi ai shi matsala da kace a yau kullum malami magana kamar Allah ce shi matsala a a kai ma kai ma magana ne kana kuskure kuma shi da kullum almajiri babu fa'ida almajiri ga malami dan wani kuskure malam ya shirka kamar musiya cikin hikima yanzu a koma a gyara da ji shi mai ji magana kai jama'a yake ci zai Allah ne ce shi malami ya iya magana iya magana da suna addini halakku haram kenan ka kyale shi akan kuskure da matsala ce shi iya maka iya saka hanyar Allah ga kyale shi cikin kuskure ka kyauta mishi malamin kana kallon ya kuskure ya shi baka ya shi ka danya ka kyale shi domin fara ka zaman ka da shi shi ya so ka tsira iya karanta da kai addinin Allah sai ka ga kuskure a ba bari shi ta addinin Allah ne ba bane bai ba wani mana siyasa na wani tafatin mace ta ci tsara tafatin ta ci ba ta bane ba addini eh ne ne neman neman ana neman ne an neman san kusantar Allah ne an neman kusantar Allah a kujin mushin Allah ta yadda an ga wani kuskure a gera yamma ya cikin shi ta sunna kenan a wannan ne na ta gargaja ko dalilin cewa malam in ka ce kuskure kaman ka tawaye ba ta gashin kumiya ba rashin kumiya eh daidai ne kuma akwai wani kuskure da ke bukata ka aini za a watsi ana ai bayani akwai da za a yi bayar da wani gaba kuma kowa ta yi baki warwarewa wani gaskiya ba a ganin kuskure ɓanna a kyale ta a san hannun da aka aka isar da ita a gyara ko shi mamman da man kana ka ce majin kan ne girman kai da ma da majin kan ne iya kai ana maka wahayi ne iya duk ma da maka akwai aure ba gani shi kana ta gani ba ka ba maka wahayi ko iya ba maka wahayi dan zafi za a bakansa gurin ba wani magana girma ana neman kusanci ne zuwa ga Allah subhanahu wataala yanzu muna magana wannan bawan Allah annabi annabi Dawud Allah ya ce wa hal ataka nabul khasam iz tasawwaru al mihrab shin labarin wasu masu rigima da suka haburu katanga ta sama suka haru ta sama suka zo gidan Dawud nan al mihrab asha wurin da yake kebancewa don ibadar Allah ba mu shiga wurin kai ga wasu sun ketaro kun daga sama sun duro to nan maganin malaman tafsiri suna kawo cewa mala'iku ne wasu ce a kurin mutane ne yan rigima rigima ta tashi wasu ce a harce mala'iku ne kenan mala'iku suka zo don su mai wata fitina wata jarabawa ibn kasir rahimahullah iyaka wannan mas'ala cewa akwai asar mai yawa ya shahara kuma ya cikin asar nan isra'iliyat na malamin hudawa wanda abin da ke cikin labaran ya saba da ismar annabawa akwai cin mutunci ga annabawan Allah zan misali nan ana kawo duba su cin tafsirai na gargajiya suna kawo maganar annabi dauda da auriya auriya soji ne cikin sojojin annabi dawud soji ne iya da wata mace wata ran annabi dawuda ya fita waje ya ga wannan mata ko ya leko daga saman ɗaki ko ya ga mata auriya tana wanka gashi har ƙasa ta burke shi haka ne a wuce cikin tafsiri abin da yake ko tafsirin malamai ba har ke aje yahudawa malaman kirista haka ke aje malaman ana karantawa wai da ta burke shi annabi dawuda yake son armanta wai sai kyale sai ke tura bulbulin da gaban yaki da aka kashe shi a rimeta wannan ba haka ake da cikin wani hada shi mai tafi da an zanci kwashe kwashe da cikin kwashe kwashe sanadiyar wai a takaice da yan wasu ya tura shi aka kashe shi ya arme ta kenan shi annabi dawar yar mace goma da tara shi wannan yar mace daya shi ne wanda a magana duk wannan iso shi ne da ba su da tushe kuma na cin mutunci annabawa shi ne bin kasir ke cewa kurin mu karanta ayar mu karanta labarin wane ne akan menene annabawa nan kuma huta kurin haka ibn kasir ke cewa yace da haka zai zuna Allah ya ce wasu masu rigima sun tsallaka ta kan ta kan gini ta sama sun hawo ta sama iz dakhalu ala daud Allah ce lokacin suka shigo wajen daud fa fazi'a minhu iya ganin su yahud kita qalu la takhaf suka ce kai kai tsoron komi kai ba mu kama ka hari ba khasamani baga baga ba'duna ala ba'd masu rigima ne bi suka zo maka ai rigima ne cewa wani a cikin ya zalimci kan ɗaya ya nemi zalimta ɗaya abinda muke nema fahakun bainana bil haq wala tushrik kamar kai hukunci tsakaninmu da gaskiya hukunci na gaskiya kuma kakkai zalimci wahadina ila sawa istirab kuma ka gaya mana shi ka shirye da mu zuwa ga hanya ta daidai a cikin wannan rigima rigima ce muke cewa inna hadha akhi inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahida wa liya na'jatun wahidatun faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab qala laqad zalamaka bis سؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب
to yan wannan kisa mun ce da zamu karanta ta illa zamu dauki zahirin abin ya zauwa kan cewa wannan al'amari ganin an ce jarrabawa da irin yadda aka yi magana sun fitine shi cewa za mu ɗoka mala'iku ne suka zo duka bashi darasi darasi mene ne darasi shi mai shari'a me yake cikin maganar allah ce shi da suka ce mu dai masu rigima ne guda biyu ɗaya ya nemi zalimtar ɗan uwan shi kamar nan hukumci kaji wa kamar nan hukumci da gaskiya kakka yi zalimci kakka bar hanya ka gaya bar hanya ta ƙwarai ya ce inna haza akhi wannan ɗan uwana ne lahu tis'un wa tis'una na'aja iya da timkiya gomiya tara da tara kuka ce dabba gomiya tara da tara wali na ajatun wahida ni kuma ina da daya faqal aka filniha wa annani fil khitab ni mai daya shi mai goma da tara kurin sai ta sai in bashi daitawa kuma ya buwaye ni maganganu kurin sai ya ina bashi kurin ya ta mun kwawa ta ta mun kwawa ina bashi kurin ya ta mun kwawa ina bashi ya ke da buwaye ni kurin ina bashi daitawa a kai tsaye annabi dawo sai ya ce laƙar zalamaka bi su'alin na hajji duka ila ne aji kurin ya zalimce ka da yi kai mai ɗaya shi mai gwamnatar kana yana maka ba shi ɗaya taka ya zalimce ka ce wa inna ka siri min khulaqa da ya baki ba'adu ala ba'ad ai daman da yawa daga abokan hulɗa suka yi zalimci kan junansu illa allazina amanu wa amilu salihat wanda ba su haka yi masu imani da aiki na kwarai su kuma waɗannan kin masu imani da aiki kwarai wa ƙalilan mahu ai su wa ƙalilun mahu ai su kuma ɗan kaɗan ne masu imani da aiki na kwarai daga nan ta wazanna dawudu anna ma fatanna iya ƙare wannan bayani dauda ya gano wannan sun mai jarrabawa ne manzan sun fitine shi an mai dan a jarrabe shi kashe kai mala'iku ne nan me aka ce a zahirin magana annar dauda kamata din da iya cikin mai hukunci cikin mutane alƙali ne kamata ya tashi ai ɗaya mutum biyu suna gima sai ya shurari ɗaya bai shurari ɗayan ba sai hukunci daga ne gano hawa ya kuskure ya yi kuskure da ya ɗau da gida da ya tsaya shurari ɗayan an ce wannan darasi ne aka ba annabi dawo na maganar shuraren himatar kiba guda biyu ko na ka shurara ka hanga yake hukunci shi ɗaya shurara da yake hukunci ita ka ɗaya zalunci wannan shi ne zahiri wanda babu wata suka ka adam Allah amma masu kawo ce magana ya su kawo kenan shi mai mace ɗaya ya amshe ya mace shi mai mace gobe tara tara ya amshe ya mai ɗaya haka suke kawo magana Allah wannan magana ce bisa ta kaɓa ma isa ma annabawa mu dai mu tsaya a wannan zahirin magana shi ibn kasir ta makaranta da yanta zukun muta shi ke dauda ne ya gane sun mai jarabawa ne fastakafa fastakafara rabba kai tsaye ya nemi gafarar ubangiji na hukuncin da ba daidai ba wa kharrara ki anhu anab ya wadi ya sujada ya koma ga Allah ne tubar Allah fa ghafarna lahu dhalik fa ghafarna lahu dhalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab to shi da Allah ya ce fa ghafarna lahu dhalik amma menene annabi Dawuda ya kuskure ya tuba ga Allah kuma Allah ya ce na lahu zalim mun gafarta mai laifin wannan amma me an gafarta mishi kuma wa inna lahu indana la zulfa shi annabi Dawud Allah ce a wajen mu iya da kusanci iya da kusanci da Allah husnul ma'ab iya da kyakkyawan makoma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ke ban kare ba ci gaba ya dawud inna ja'alnaka khalifatan الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد نسوا يوم الحساب
يا داود Allah kuma zai ya kira annabi Dawud a sashi hanya ta jagorancin da yake Allah ce ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard na sanya ka khalifa a saman kasa fahkum bainan nas bil haqq kai hukunci tsakanin mutane da hukunci na gaskiya wala tattabi hawa fi dillaka an sabilillah kakka bi san zuciya kai matsayinka na shugaba na mai shari'a bin san zuciya zai kauda ka ko ya ɓadda ka ka bar hanyar Allah innal ladina yadilluna an sabilillah lahum azabun shadid alaka tabbatar duk waɗanda suke barin hanya ta Allah suna tabbacin azaba mai tsanani bima nasu yawmal hisab dan abin suka manta na aiki dan ranar kiyama lamsan din azaba
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار نعم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا Allah ce ba mu halicci ba sama da ƙasa da abin da ke tsakanin haka kurin ba mu hukumi eh ba mu hukumi haka kurin akan banza Allah ce zalika zannul ladina kafaru wannan tsammanin kurin an yi sama da ƙasa kurin dan a gani a yi kaza ba wata manufar komi shine da tan kafirai fawailu lil ladina kafaru minan nar Allah ce azaba ta tabbata ga wasu butulce ma Allah azaba ta wuta ta tabbata gare su a gauran ce domin shi ka wuri mara imani kun da kalli sama kurin kalli rana kalli wata da turma mu ka abin abin waki abin aladabi kun ba kishi nan kurin bai tunanin me manufar halitta na ba ma kuma waye mahalicu ya zubar da zana kun shi kurin kurin abin burgiya da kurin shikenan haka kawai ta tsammanin ba a yi su da manuwa ba mana zaton kawai ne Allah ce ci gaba أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار
Allah ce am naj'alul ladina amanu wa amilu salihati kal muslimin fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar sharashin wai kuna tsammani Allah ka ta za mu sanya masu imani da aiki na ƙwarai kamar mabannata a saman ƙasa ka mutanen banza ko kuna tsammani za mu sanya masu tsoron Allah kamar mutanen banza nan duka abin da ke bai yiwuwa Allah ya daidaita mutumin banza na ƙwarai ba har abada ba sa zawa ɗaya kullum Allah ya masu imani da aiki na ƙwarai matsayi na musamman haka kuma ya wa fajirai fasikai suna wuri musamman kenan ba a gama su kowanne daban yake Allah bai zai mutumin ba za ta kware ta an san matsayin mutumin kware a wajen Allah inda Allah ke kula da shi da irin abin da Allah mai tanadi na alkhairi kuma an san mutumin banza da Allah yake mai hukuma wata tun daga duniya kan ta lahira kenan ba sa zawa daya eh Allah ta kitabun anzalnahu ilayka كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب kitabun anzalnahu ilayka wannan littafi na alqur'ani littafi ne wanda muka sabkar da shi zuwa gare ka mubarakun littafi ne cike da albarka mai albarka liyadabbaru ayati Allah ya sabkar da wannan alqur'ani da mutane mutane su tsaya su kula su lura da ayoyin wannan littafi kenan wa kenan an sabkar da alqur'ani dan a tsaya kai tunani ka rinka lura da maganar Allah da cikin littafin Allah ya zama zama ke mai tadabbur tsayawa da tunani da abin da Allah ke ni da ya ce kaza me yake nihi da kaza mene yin tunani cikin ayoyin Allah shi kanshi wa- wa- wa- wata ibada ce tsayawa ka rinka tunani magana karanta wannan aya cewa inna fi khalqi wal ardi ko ta magana cikin al-imran Allah ya ce cikin halittar samai da kasai wata za ce akwai ayoyi inna fi jawan ayat inna fi في خلق السماوات wasu al'adu wasu tafi lauyin nahar la'akar ulu arba ko Allah ce lalle cikin halittar samai da ƙasai ina fi kan sautar al'adu wasu tafi lauyin nahar la'akar ulu arba a cikin halittar samai da ƙasai da canza dare da ranar ta la'akar ulu arba akwai ayoyi ga masu hankali sai annabi ka ce azaba wani dole man kana ulam ta dabar fiya annabi ka ce bane ya tabbata ga wanda ke karanta wannan ayoyi bin da lisai a kansu kina ka ce wannan hadisi ya tabbata cewa kenan karanta ayoyi na Allah da irin ababe da Allah ke kira adiba dan dan dan aya halitta sama halitta ƙasa canjin dare da rana wannan abu Allah ce annabi ke ce wanda ya karanta wannan aya ma bai tsaya bai yi lura yayin lisai wannan ayoyin Allah to azaba ta tabbata kan shi kina ce akwai hukuma kan rashin tunani cikin ayoyin Allah idan wajibi mai neman awar alkurani ya riga tsayawa iya lura da abin da Allah ke ni ka diba kaza akwai aya kaza akwai aya kaza akwai aya to kai mai imani ka bada hankalinka me yake cikin wannan aya Allah ce kuma tabbas shi zai baka fa'idantuwa da alkurani tsayawa da lissafi cikin ayoyin Allah wancan annabi da wallahi barkan wata aya wanda kan ta tsaya da diba ayoyin Allah na sama da ƙasa da tallin dare da rana shi na a sai Allah ya ce ke kitabun anzalnahu ilayk littahi ne muka sabka da shi zuwa gare ka mubarakun wanda yake cike da albarka ya dabbaru ayati idan an sabka da alqur'ani dan mutan su tsaya su lura da ayoyin shi wanda tazakkara ulul albab kuma dan mai hankali ya wa'astu da abin da ke cikin shi Allah samu cikin ulul albab الله كم قبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.